أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العظم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya damu a wannan rana ta talata wanda yau biyu ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya dace da goma sha biyu ga watan uku miladiya 2024 muna cikin suratul ahqaf sura ta 46 kuma yau gashi mun tashi wannan aya ta 33 wanda da an karanta ta ajiyar lokaci mana halinsa Allah subhanahu wata'ala yake cewa awalam yarau shin yanzu su ba su gani ba anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah da ya halitti sammai da kasai wa lam ya'yi bi khalqihin kuma bai gajiya ba ta hanyar halittar su biƙadirin ala an yuhiyar mauta ba su san cewa shi mai iko ba ne a bisa ya raya mamata bala tabbas Allah mai iko ne innahu ala kulli shayin qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala nari ka ambata masu wunin da za a bujirar da kafirai ga wuta alaisa hadha bil haqq wato za a ce da su wannan ba gaskiya bace kalu sai suka ce bala tabbas wannan gaskiya ce wa rabbina muna rantsuwa da ubangijinmu kalu sai ce fa zuqul azaba ku dandani azaba bima kuntum takfurun saboda kafircin da kuka kasance kuna yi fasbir kayi hakuri kama sabara ulul azmi minar rusuli kaman yadda ma'abota jajircewa daga manzanni suka yi wala tasta'jil lahum kada kai gaggawa a gare su ka annahum yawma yarawna ma yu'adun kai ka ce wurin da suke ganin abinda ake yi musu alkawari na azaba lam yalbathu basu zauna ba illa sa'atan min nahar sai dai wani ɗan lokaci na wuni bala wannan alƙur'ani isar da saƙo ne daga Allah fahal yuhlaku shin akwai wanda yake halaka illa alqaumul fasiqun in banda mutane tabaku wannan ayoyi sun zamo dajiya ne akan abinda surar ta kai ta komo akan sa na tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar bauta da kuma kaɗaitakarsa ta fuskar manyan ayyukan da ba mai iyawa sai shi da kuma yin narko ga dukkan wanda suka bauɗe ma Allah subhanahu wata'ala da kuma cewa manzanni su ne suke cin nasara a rayuwar duniya da ma lahira gaba ɗaya al'imam ibn atiyya rahmatullahi ta'ala alai ya ce ita wannan ayar da muka soma da ita a yau ta sauka ne domin ba da amsa da kuma kawo misali ga mushirkan ƙureshawa wanda su sun kasance sun gamsu Allah ne ya halitti sammai da ƙasai wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda har zuwa ƙarshen aya la yaqulunna Allah in ka tambaye su wane ne ya halici sammai da ƙasai da abubuwa da aka ambata bayan wannan za su ce Allah ne su bane wata'ala ma'ana ba sa shakkun cewa Allah shi ya halici sammai da ƙasai ba sa ɗar ko inda inda akan wannan to amma kuma a daidai lokacin suna shakkun a ta yadda mamata idan sun mutu su suna ganin cewa ta da mamata su zamo su yi tafiya su yi magana a gansu su ga mutane wannan haihata haihata limatu adun ba abin da zai taɓa yiwuwa ba ne to kaga akwai kusuri da gajeren tunani a cikin wannan a zo a ce ka yadda wane ko kuma su wane ko kuma ƙasa kaza su suka ƙera jirgin sama amma kuma ba za su iya yin keke ba kaga wannan tunanin naka ya zama gajeren tunani in dai har ka yadda su suka kera jirgin sama to min babu aula duk abin da yake ƙasa da shi ta fuskar girma da nuna ƙwarewa za su iya su yi yanzu ka zo ka ga wani katafaren gida na ji da faɗa ko kuma yanzu wannan masallacin da muke ciki ka kalle shi a ce ai magini wani shi ya gina shi kuma sai a nuna wani ɗan ƙaramin masallaci na ƙasa a ce kuma zai iya gina wannan ka ce a a allambur ba zai iya ba tun da har kai da ya gina wannan ka ta fara masallaci sai wancan ɗan tsugulutun na ƙasa kuma ka ce ba zai iya gina shi ba kaga tunaninka bai yi tsawo ba bai faɗi ba ibn atiyya ya ce to shi ya sanya aka saukar da wannan ayar Allah ke cewa awalam yarau mun ce a ru'ya anan imma an takuna basariya aw takuna qalbiya ko dai ana nufin gani na ido ko kuma gani na zuciya to amma malamai da yawa sun firin ja yadda ana nufin gani na zuciya a fahimci abu a ilmance shi shin yanzu ba sa da masaniya cewa annallaha allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah wanda ya halicci sammai ga baki dayansu da kasai wa lam ya'ya bi khalqihinna akwai al'ajazu akwai al'iyu akwai al'aya idan muka ce al'ajazu a kasa aikata wani abu musamman kila wanda da ƙarfi za a iya yin wannan shi kuma al'iyu a kasa iya fayyace abubuwa dalla-dalla a fahimce shi daki-daki yanzu idan mutum ba zai iya furta abin da yake ransa ba za a ce fulanun iyun wato wane gajiyayye ne kasashe a wajen fayyace abubuwa ko hango abubuwa masu amfani to Allah bai ce wa lamiya a jazba sai ce wa lamiya aya domin a nuna banda halittar akwai abin da kuma halitta take bukata ka halicci abu ba shi ne ƙwarewa kaɗai ba face a ce ka halicce shi kuma kana da cikakkiyar masaniya dangane da shi yanzu zai iya yiwuwa a ce ka zo ka nome gona kai ne mai gonar kai ka shuka irin kuma ƙila dama ka saba idan aka shuka kwano kaza to kuma ana samun dame kaza wannan hasashen kare tunaninka ka iya shuka kwano kaza din ba a samu rabin abin da kai hasashe ba ko kuma a samu ƙari akan abin da kai hasashe duk zai iya yiwuwa ko kuma zai iya yiwuwa ya zama ka sassaka wani abu in kai mai sassaka ne kana zaton cewa wannan abin yadda ka bata lokaci a wajen sassaka shi zai iya daukar lokaci kaza bai lalace ba kuma sai ya haura lokacin ko ya kasa lokacin duk zai iya yiwa to Allah bayan ya halicci sammai da kasai kuma shine ya san me yake gudana a ciki kuma shi yake da ikon tasarrufi akan abu ka iya halitta abu baka tasarrufi akai yanzu motoci da muke hawa tura wanda suka kera su yanzu ba su suke tasarrufi a kai ba mu ne masu tasarrufi shi dai yanzu ya kera motoci ya sayar in ma da za ka tambaye shi cewa motoci na shekara kaza shekara ta kusa-kusa da ka kera don allah suna kasa wata kasa suke ba wanda ya sai ga kasar da suke a ce yanzu bature ya kera mota ɗari samfari kaza ko nau'i kaza a yanzu da muke magana ka tambaye shi motocin nan da ka kera na 2023 misali to yanzu a wata ƙasa suke gaba ke ɗayansu bai sai sani ba sannan nawa ake hawa a cikinsu bai sani ba nawa ne ƙila ma sun yi hatsari ko sun ƙone bai sani ba duk da cewa shi ya kera su to ashe ka ga iliminsa dangane da abin da ya san'anta da hannunsa takaitaccen ilimi ne gajeren ilimi ne bai san me za a yi da shi ba ka ce masa yanzu wannan abin da ka kera wane yanayi zai karasa sun mulkalau a ta hawa har ya lalace ko kuma zai ɗauki lokaci ba maƙil zai iya ƙonewa ko ya shiga tasku bai isa ya sani ba za ka ga cewa yanzu daga cikin wato yanayin da bahaushe yake da shi sai kaga an mayar da mota salon ta zamo mai ta zamo a kura salon ce sai a bude bodin ta sai a dinga dora bulo ko ana zubo yashi a ciki wata ma mercedes ce to yanzu bature ya taba tunanin wannan mercedes da ya kera salon wai za a bude bodi a dinga zuba mata kasa ko bulo kai wannan tunanin kirkiri da in ta kufa ajiye to amma Allah tun ma kafin yi halittar ya san cewa idan ya yi ta ga yadda za ta rayu ga kuma makomarta kuma ga abin da ake a kowane wuri a yanzu a yanzu ba wanda ya isa ya ce a wajen masallacin nan mai ake mu'in cikin nan ba wanda ya sai san mai ake yi ko kuma saboda ɗanka ne kai ka haife shi a tambayi ka ce yanzu wane yana ina saboda ɗanka ne ka ce iya yanzu yana waje kaza baka isa ka ambaci wannan ba ko ka ambace ko ka aike shi waje kaza kila bai je ba ko ya gama abin da yake ya dawo ashe kaga ilimin ka da shi takaitaccen ilimi ne to amma shi Allah yadda bai gajiya a wajen halittar sammai da kasai ba to kuma bai gajiya a bisa gudanar da su ba bai gajiya a kan sanin yadda suke gudana halin da suke ciki da wanda za su kasance ainihin nan gaba ba wannan shi ne ƙarshe ta fuskan ƙwarewa da kuma iko da ƙudura kuma sannan wala mai aya lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halittar ya gama babu wani abu da ya nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya gaji lokacin da yi wannan halittar yahudawa sun ɗauki hutu na asabar suka ce wai domin allah da ya soma halitta ran lahadi ya yi halitta lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a to dama ya halitta sammai da ƙasai da abin da ke ciki a cikin kwana shida fi sittati ayyamin sai suka ce to wai wuni na takwas kuma sai ya huta saboda gaziya ta'ala Allah an qaulihim uluwan kabira Allah sai ce wa laqad khalaqana samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lugu mun halicci sammai da kasai da abin da yake tsakanin su a cikin kwana shida ko wuni shida shi ma wuni shidan irin namu ba irin na Allah ba Allah ya ce babu wata gajiya da ta same mu saboda me inna ma amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun kai kake bukatar mugirbi kai kake bukatar shebur kai kake bukatar gatari kai kake bukatar kaza ka Allah duk bai bukatar wannan in yi nufin abu ya kasance kawai zai ce da shi kasance sai ya dinga kasancewa shi sa Allah ce ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida da halittar ku da tashin ku a wajen Allah kaman halittar rai ne guda daya Allah ya so halittar rai daya kuma ya so halittar duk duniya to cewa kun duk abu ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wata'ala amma kai baka isa a ce ka yi aiki ka noma kunya ashirin da noma kunya hamsin duk ɗaya ne a wajen ka ba kai ma ka san ba haka bane yawwa don lokacin da abu ya zama kaɗan a wajenka to ka fi samun sauƙi duk lokacin da abu yayi yawa to kafi shan wahala ko da karatu ne wanda zaka buɗa kai da ido da wanda ya karanta shafi 30 da wanda ya karanta shafi 50 in dai karfin ganin su iri ɗaya ne to wanda ya karanta shafi 50 yafi shan wahala kuma sai yafi gajiya to Allah sai ce wa lam yi aibi khalqihinna Allah bai gajiya ta fuskar halittar su ba ko sanin me suke ciki ko kuma ainihin gudanar da su to yanzu wanda ya yi wannan bai kasance ba bai kadirin mai iko ala an yi huyar mauta a bisa ya raya matattu amsa shi ne bala duk wanda ya yi wannan yana da iko a bisa raya matattu wa fauka zale ibrahim alaihissalam annabi ne na allah shi da kasa ki tarar bai arini kai fata huyar mauta ba don ya yi shakku ko ya yi tantama ba ya Allah nuna min yadda kake raya mamata Allah ya ce awalam tu'min baka sallama bane baka miƙa wuya bane yace ba la ba haka bane Allah walakin liyatma inna qalbi ina so in ƙara samun dahir in ciratu daga wato ainihin ilmul yaqini zuwa ainul yaqin akwai ilmul yaqin akwai ainihin yaƙin akwai haƙul yaƙin to sai Allah ce faƙudar ba'atan mina tsaye to kamo tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilaika ka karkatar da su zuwa gare ka ma'ana ka yanke kawunan suka mai da wasu malamai suka fassara sannan kuma ka haɗe naman su ka kirɓa shi ka niƙe shi ka yi masu ka dunkula shi sun majar ala kulli jabalin min hunna juz'an ka aje yankuna a kowane dutse sun mad'unna ya ci na kasaya ka kiraye su za su zo maka da gaggawa ibrahim alaihissalam ya yi wannan ya kiraye wannan tsuntsaye duk wanda ya kama sunansa malamai suka ce sai ga wancan dunkulan ya wargaje iya namansa da kashinsa da gashinsa sun taso can ma wancan ya wargaje can ma iya namansa da gashi da kashi su taso can ma haka sai su dunkule sai su haɗu sai ga wannan tsuntsu cif kamar ba a taɓa shi ba kaga yanzu an nuna masa a aikace cewa ashe abin yana kasancewa Allah sai ke cewa wa alam annallaha ala kulli shay'in qadir a wata ƙira'a wa a'lamu to daga yau ina sanin cewa Allah mai iko ne a bisa dukkan komai Allah sai ke ta innahu tabbas shi Allah inda Allah ga dama sai ce qadirun ala kulli shay to amma sai ya zama an yi taqdimu ma haqquhu ta'khir an gabatar da abin da a iya jinkirta shi to amma don a nuna gamewar ikon Allah sai ya ce innahu tabbas shi Allah ala kulli shay'in a bisa komai da komai ba a togace ba ba togaciya ba istitna'i qadirun ba a ma ce qadirun ba sai aka ce mai cikakken iko ne to ba halittar samai ba ba ta yadda mamata ba bala qadirina ala an nusawwiya banana mun sha mai ta wannan ba ma Allah ya tada dan adam ba hatta zanen yatsunsa babu wani zane da zai canza daga yadda Allah yake a duniya tip-tip yadda Allah ya yi ka inda za ka iya yi wani thumbprint a duniya a ce an ba ka iko ka yi a la'ira to za ka ga babu abin da ya canza don ka san Allah mai iko ne a bisa dukkan komai wani malami yana cewa akwai kuskure a cikin maganganun wasu da suke cewa Allahu alama ya sha'u ƙadir fassara wannan ka ce Allah a bisa abin da ya ga dama mai iko ne kenan abin da bai ga dama ba shi da iko a kansa ta wannan ba daidai ba ne babu wannan ibaran a cikin alkur'ani kakaf ko hadisi abin da ya zo a cikin alkur'ani wa huwa ala jam'ihim idza ma yasha'u qadir wannan ana maganar halittu in Allah ya ga damar tada su to shi mai iko ne a bisa wannan zai tashe su gaba ke da ina fata an gane saboda kenan inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wata'ala mai iko ne a bisa dukkan komai sai ce wa yau mai ƙwararrun da na kafaru wannan da za mu bijirar da kafurai alan nari a kan wuta alaisa haza bin haƙ a nan akwai mahazufin muƙaddar ran da za a tashe su gaba ga wuta yi lahum sai a ce da su alaisa haza bin haƙ idan gargaɗin da manzanni suke yi da wa'azin da suke yi da cewa akwai Allah akwai lahira akwai sakamako akwai kaza akwai kaza duk kun ce ba gaskiya bane ba to yanzu alaysa hadha bil haqq ita ma wannan wutar ba gaskiya bace Allah ke ta yawma yud'una ila nar jahannama da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadhibun afa sihrun hadha am antum la tubsirun اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Allah ke cewa ran da za a tankaɗa ƙeyarsu a iza su ila nari jahannam ya zuwa wutar jahannama da'an tankaɗa ƙeya ma'ana ba ma a hankali za a bi su ba a tangaza su a hankida su sai a ce hadihin narun lati kuntum biha tukadhibun wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna karyatawa kun ce alkur'ani sihiri ne kun ce manzon Allah mai sihiri ne afa sihirun haza to wannan wutar ita ma ayo sihiri ce am antum la tubsirun ko ko dai ba ku gane ne to islauha ko konu da zafin ta a yau fasbiru aw la tasbiru ko ku yi hakuri ko kada ku yi sawa'un alaikum duk ɗaya ne a wajen ku saboda me inna ma tuji zauna ma kuntum ta'malun kada ana saka muku da abin da kuka kasance kuna aikatawa ne to Allah sai ke cewa lokacin da ake bijirar da kafirai wannan uslubin qur'ani ne yughradul ladina kafaru dan a nuna menene dalilin da aka yi su ga wuta li ajali kufrihim saboda kafircin su qur'ani sifa yake faɗa bai faɗan suna kenan dalilin kai su gidan wuta shine dalilin kafircewa Allah subhanahu wata'ala to sai a ce alaysa hadha bil haqq wannan ita ma ba gaskiya bace ba qalu bala wa rabbina sai su ce tabbas muna rantsuwa da ubangijinmu da can an faɗa masu ilmul yaqini sun ƙaryata kuma sai suka zo ainul yaqini suka ganta da idanuwansu sannan suka tsallaka zuwa game zuwa ga haƙƙul yaƙin ilmul yaƙin shine ilimi na abin da za ka ji baka da shakku a kai ko baka taɓa zuwa makka ba ko baka taɓa ganin ka'aba ba ka san akwai makka akwai ka'aba domin ƙila ka ga hotonsu ƙila wani naka ya je to kuma radda Allah subhanahu wata'ala ya kai ka kana fara shiga garin zaka ce eh a ce ainihin ka shigo makka to an samu mai an sami ainul yaqin kana shiga masallaci sai ga ka'aba a gaban ka an samu mai an samu mai an samu ilmul yaqin kana tabba ka'aba da hannu ka samu ilmul yaqin sai ka ce da hannu na na taba ta saboda haka yanzu an tashi daga ilmul yaqini an tashi daga haƙƙuli daga ilmul yaqin daga ainul yaqin an zo haƙƙul yaqin to yanzu sun tiratu daga mataki biyu sun kai mataki na uku sun ce bala wa rabbina tabbas gaskiya ne muna rantsuwa da ubangijin mu sun yi da ubangijin su ne kuma wannan ba zai masu amfani ba saboda an riga an wuce wajen qala sai mai magana ko dai Allah da kansa ko kuma ɗaya daga cikin mala'iku sai ya ce faruqul azaba ku ɗanɗani azaba bima kuntum takfurun saboda abinda kuka kasance kuna yi na kafirci wannan ma ko dai ta kasance masdariya sai mu ce bi kufrikum ko kuma ma ta zama mausula sai zon billabi kuntum takfuruna bihi saboda abinda ko kasance kuna kafircewa da shi Allah sai ce wa manzo alaihi salatu wassalam fasbir yi hakuri kama sabara ulul azmi minar rusuli kaman yanda ma'abota jajircewa daga manzanni suka yi hakuri wala tasta'jil lahum kada kai musu gaggawa mun sha faɗa bayan Allah haƙuri duk rayuwar ɗan adam sai ya shiga ko'ina duk wata ibada da Allah ya wajabta mana sai haƙuri ya shiga cikinta sallah ce azumi ne ballantana dama shi azumi shi ne ma wato ainihin shaharu sabar shi ne ma asabar bi aka malihi zakka ce hajji ce duk abin da za ka yi sai haƙuri ya shiga ciki kuma cin nasarar duniya da lahira karantse so barkatai ba zai yi ba sai an yi haƙuri shi ya sa Allah ya sha maimaita wa manzo alisalam fasbir fasbir fasbir wasbir yi haƙuri yi haƙuri yi haƙuri na sha maimaita mana faɗin wani mai hikima ke cewa asabru kasmihi murrun mazaƙatuhu lakin na awaƙibahu ahla min al'asali ya ce shi haƙuri ɗaci gare shi yadda kasan wata bishiya mai wannan haruffan sabin da ba'un da ra'u akwai asabiru ita ce judar ƙasa mutumin ƙauye ya san abin da ake kira judar ƙasa wata ciyawa ce ko wani haƙi ne idan ka ɗebo shi ka ɗora ƙwan kaza a kai kaza ta ƙyanƙyashe wannan ɗan idan ka yanka ba za ka iya ce ba saboda ɗaci saboda ɗaci to malamai suka ce shi haƙuri yadda ka san ɗacin wannan tsirin to haka yake duk lokacin da aka ce maka yi haƙuri to an saba maka kuma sai ka yaƙi zuciya da shaidan za ka iya daurewa kai don za ka so mai za ka so nuna matsayinka allah sai ce ka yi haƙuri kamar yadda ma'abota jajircewa daga cikin manzanni suka yi su wanne ne ma'abota jajircewa cikin manzanni wannan da aka ce minar rusul wasu malamai suka ce min ce bayaniya suka ce duk manzanni ga baki ɗaya ma'abota jajircewa ne ya yi kama da faɗin allah subhanahu ta'ala wa'adar lahun lalina amanu wa amilu salihati min hum kaga wannan min ɗin bayaniya ce ba ta ba'iriya ba ce ba don duk sahabbai ga baki ɗaya 'yan aljanna ne kuma Allah ya yarda da su to sai wasu suka ce wannan min din bayaniya ce suka ce duk manzanni ga baki daya wato ainihin ma'abuta jajircewa ne wasu malamai suka ce a'a ai alqur'ani ma ya nuna akwai wanda ba su sifantu da wannan ba na farko Allah ya ce wa manzo alaihi salam fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti kaga Allah sai ce wala takun ka sahibul huti kenan ashe bai zamo a cikin ulul azmi ba kuma Allah ce wa laqad ahidina ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma ba mu samu jajircewa wajen sa ba to sai suka ce to kenan wannan ya nuna ashe ba dukkan manzanni ne ulul azmi ba to suwa ne ulul azmi min rusul wasu suka ce wannan annabawa da Allah ya musu jarabawa mai tsanani biyar na daga ciki manzo alaihissalatu wassalam annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi nuhu sannan akwai annabi yusuf allah ya jarrabe shi da yan uwansa da shiga kurkuku da kuma imratul azizi duk allah ya jarrabe shi annabi isma'il an jarrabe shi da ainihin bada umarni a yanka shi annabi isa shi ma ainihin an jarrabe shi duk aka zana wannan annabawa aka ce da sunan ulul azmi wasu suka ce a'a wa'yancan sha takwas gaba ɗaya na cikin suratun an'am wanda Allah ya zera tun daga wace duka hujjatuna atina ibrahim ala qaumi har zuwa ƙarshen su suka ce to wannan sunan ul azmi wasu ka ce a'a kul azumi su ne guda biyar wanda Allah ya ambata a cikin ahzab da kuma shura wa idha khadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam kaga wa minka shugaban tafiyar gabaki daya wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam shar'a lakum min ad-din ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى to sai wasu malamai suka ce wa'annan sune ul azm min ar-rusul babu wanda yake darajar su a wajen Allah subhanahu wataala to nan da Allah ya ce fasbir kayi hakuri kamar yadda wa'ancan suka yi annabi nuhu alaihi salam yayi shekara dubu ba hamsin yana haduwa da kalubale da turjiya da galatsi da nuna baka isa ba to amma mazo alayhi salam shi kuma shekara nawa yayi shekaru 23 to zamu ce kenan yanzu manzo alayhi salam hakurin sa ya kai na annabi nuhu manzo Allah hakurin sa ya dama na annabi nuhu ya shanye duk wannan shekarun da yayi in ka dauke zaman makka kadai wanda manzo Allah ya hakuri to ya fi na annabi nuhu to kenan da aka ce ka yi haƙuri kamar yadda suka yi ma'ana kai ma kana kan wannan amma kuma ka ƙara hango abin da su ma ya faru tattare da su ina fata an gane Allah sai ce wala tasta'jil lahum kada ka yi musu gaggawa me ake nufi manzo Allah ya haɗu da cin fuska da nuna baka isa ba wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr innaka la majnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin ka duba danyen kai suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr ya kai wanda aka saukawa alqur'ani innaka la majnun innaka la da aka ba akidata ne tabbas kai wallahi mai halin ka ne lauma ta atina bil mala'ikati mai yana ka kawo mala'iku su murtsuke mu in kunta mina sadiqin in gaskiya kake shi ma Allah aka ce masa Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama aw iktina bi adhabil alim wannan wautar da wannan galatsin ba za ka iya lissafa wanda ake yi manzo alaihissalam ba ba don ba zai iya mai da martani ba ba don ba zai iya ramuwar gayya ba to amma me don ya nuna cewa hali ya bambanta tasa ba irin tasu ba ce a nan wannan aya tana nuna mana idan aka tsokano ka aka nuna in ka isa ka yi kaza kuma abin nan za ka iya kai to me zai nuna isar ka ka ƙi yin wannan abin kuma kama saka da abin da ya fi shi in zai yi akwai wanda ya zo wajen manzo salam ya ci kwalarsa ya ce ka ba mu dukiyar Allah ba ta ka bace ba ta yan ƙudin mutsalib bace manzo alaihissalam inda zai ce a cinye namansa wani ba zai samu ba amma sai ya ce a ɗebo dukiya a bashi aka dunga bashi aka dunga bashi aka dunga bashi ya kwashi dukiya kafin ya isa garinsu ya yi wato abin nan ya yi ihu ya ce ku fito ku musulunta na ga wanda yake kyauta baya tsoron talauci to kai ma haka ya kamata yanzu da wani zai zo a matsayinka na babban mutum ya ma cin fuska ya ce in ka isa to ka ɗauki mataki a kaina me ya kamata ka yi in kana tafiya tare da wani daga cin yaranka sai ka kalli 'yan ajinsu shi wannan mai magana sai ka ce ma yaron ka karbi akawun ɗinsa a tura masa dubu ɗari ina je azumi ne zafi yau shi yasa yake wannan maganganu wallahi faduwa zai ce rafi da tuba da ke tuba da ke ai kasa ita kyautar aji aji ce idan wanda ya wuce wannan ajin ne to sai ka duba wani mukami mai maiko sai da ya gama rashin mutunci sai ka ce to mun baka appointment kaza gobe ka je office an baka ofishi waje kaza in ka san zai iya amma yawa in ka san zai iya rikewa ya rike amana ba wai kowa ba to yanzu anan me zai yi kai dai ya daina cin mutuncinka ya daina zagin ka ya daina bata ka ku duba safwan ibn umayya yana daga cikin al-tulaqa sababbin shiga musulunci lokacin da manzo alaihi salam zai tafi yakin hunayn shi fa aran nan ya musulunta manzo Allah ya nemi aran sulke yace ka bani aran sulke 100 sai yace kwace ne ko ko a kana nufin aro manzo Allah ke faɗa ba wannan manzo Allah ce aro ne ya bayar da aka je aka yi yaƙi aka samu ganima da ba taɓa samun kamarta ba wanda Allah ya ɗabi raƙumi ɗari ya bashi kafin ya gode a ƙara masa ɗari kafin ya gode a ƙara masa ɗari to su larabawa na sha faɗa muku ba su iya ikifa'i ko ya kilabi ba izhari ne mutulaki ya ce wallahi ma'aikin Allah da ba wanda nake ƙi a duniya kamar ka amma yanzu ba wanda nake so kamar kai ashe kenan halin girma shi yake nuna a sallama maka amma ya ce in ka isa ka sa a kulle ne sai ka ce a ji a kulle shi to me ka karo da shi ba karo da komai ba idan ya fito sai ya dawo ya ce ka nuna mun kai matsiyaci ne kuma abin da ka nuna masa kenan to amma da ya rashin mutuncin sai kai mai kyakkyawan sakamako wallahi daga nan kai dai ka tsallake wannan akwai abin da ake faɗa a tarihi dan adam ajizi ne abdullahi bin zubair babban sahabi dan sahabi jikan sahabi gonarsa tana makotaka da gonar ma'awiya ibn abi sufyan kuma lokacin ma'awiya shine amirul mu'minin a bisa kuskure yaran ma'awiya da suka zo wajen noma ne ko ɗiba amfani gona sai suka shiga gonar abdullahi bin zubair to abdullahi bin zubair a wannan lokacin shi dama ya ja bai yadda da halifarta ma'awiya ba ya ja daga yana maka a lokacin to sai ya aika masa wasiƙa zazzafa ya ce yabna akilatil kabir ya kai ɗan mai cin hanta kun san an ce mahaifiyarsa hindu bintu utuba ita sa a kashe mata sayidina hamza a yakin uhudu don shi ya kashe babatar ɗan uwanta a badar to saboda ta nuna jin daɗi da ta samu gawo hamza ta farka cikinsa ta yanko hantarsa ta tattauna ta furzar to sai ke masa yabna akilatil kabir ya kai dan mai cin hanta yi kwakkwan bala masa maganganu da takarda ta zama da shi ne amirin mu'minin to da ya karanta sai ya tambayi ɗansa ya zidu ya ce to yanzu ya zidu wane mataki kike ya kamata mu ɗauka a kansa sai ya ce ka tura masa rundunar yaƙi farkonta a wajenka ƙarshenta a wajensa ma'ana soja tun daga sham hammaka sai ya ce a'a za mu yi masa abin da wannan sai ya rubuta masa wasiƙa ya ce ina mai yake cewa ya ce yabna zatin nitsaƙayin kun san babarsa asma'u sunan tafi so zatun da tsakayin kun babansa zubair ya ce yabu na hawari rasulillah ya yi masa yabo sai ya ce gonan nan mun baka ya taka hada da taka za ka sake ji? ya ce gonar da kake rigima wadda muke makwataka mun baka ita ka hada da taka shi kenan an wuce wajen shi ma sai ya ji ba daɗi ya ce ina ma bai yi wannan ba sai sannan aisha take cewa mu'awiya kana da hali guda biyu Allah yana son su juriya da kuma bi a hankali baya gaggawa to amma yanzu wani in ka tabo shi kaman ka tabo jelar kasa ko gansheka eh kana tabo shi zai nuna maka ya isa to wannan ba da haka ake girma ko shugabanci ba in mutum yi abin da ba daidai ba in ma ba za ka yi kyawun sakamako bai yi gum ka ji kaman baka ji baka gani kan baka taba gani ba kuma wannan shine taki na samun daukaka da girma amma ka ce tit for tat duk wanda ya mana kankara za mu yi na itace to kai kaskantacce ne ma a cikin bayan Allah Allah ya kiyaye to shi sa Allah yake ce masa wala tasta'jil lahum kada kai musu gaggawa duk abin da za su faɗa na cin mutunci kai kamar baka ji ba yanzu ya kake zato da manzon Allah zai ce wa Allah kai mutanen nan fa na gaji ya Allah dauki mataki ai kafin ya rufe baki an gama lokacin da aka jajjafi manzo alaihi salam lokacin da je ta'if mala'ika ya zo yake ce masa ya ma'aikin Allah ka bani dama na ɗauko manyan duwatsun maka na gaggabo su na kifa su akan mutanen makka a nike su don Allah in kai ne a ramma an zazzage ka an ci mutunci ka an fasa ma kai yana jini sai ka ce yanzu yanzu ma nike so sai ya ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirya mun su ba su sani bane Allahu akbar to Allah sai ce wala tasajil lahum kada kai gaggawa akan su ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna kai ka ce wannan da suke ganin abinda ake musu alƙawari lam yalbasu illa sa'atan min nahar kaman ba su zauna ba sai wani ɗan wuni ko ɗan lokaci na wuni Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin ayoyi da yawa a cikin alkur'ani za su dinga tambayar junansu illa bittum illa yawma illa bittum illa ashara wani yayi shekara dubunnai a cikin al'ummatai na da ko ɗaruruwa amma idan alkiyama ta zo aka tambaye sai ce shi wuni kawai yayi duka rabin wuni yayi dan shi yana ganin kaman ma yanzu yanzu nan ma yadda yake dinnan kamar lokacin ma kawai yazo wani fa yayi shekaru ɗaruruwa wani ma yayi kuɗi wani ma ya mulki wani ma yayi kaza amma sai su ce kawai kamar rabin wuni ne me wannan yake nuna mana da dadi da wahala babu abin da yake tabbata da dadi da wahala kowanne yadda ya zo babu shi to kuma za a iya nema sa rasa yin wadda kake ji da kishirwa ta azumin yau duk ruwan da ka sha a baya za ka ji bai magance maka kishirwa da kake ji a yau ba za ka ji kamar baka taba shan ruwa ba yin wadda kake ji ta yau za ka ji kamar tun da kake baka taba cin abinci ba duk abin da ka ci a can baya male-male da mararraki da duk abin da ka cinye yau dai ba za su yi maka maganin yunwa yau ba ko za su yi wallah sai ka je kaman baka taba cin abinci a duniya ba ka yi shekaru arba'in kana bacci mai lafiya ran da ka rasa bacci so ɗaya sai ka je tun da kake kan baka taɓa bacci ba kanka ya yana ciwo ko cikinka cikinka ya kulle yana ciwo in an tambaye ka dan Allah ka taba samun lafiya ciki sai ka ji kan baka taba ba duk wata lafiya ta baya babu ita ta zamo kabar kana to haka nan lahira take shi yasa ya zo a hadisi mutumin da ya bi Allah a duniya shi ya fi kowa talauci a dubban ƙasa za a tsoma shi cikin aljanna abin da ƙila bai kai sakan ɗaya ba a tsame shi a ce hallaki ta bu'usan kaf tun da kake ka taba shan wahala zai ce wallahi ya rab ma zuktu bu'usan kaf Allah ban taba sanin wahala ban taba sanin tashin hankali ba ban taba sani ba Allahu akbar sannan wani wanda shi kuma yafi kowa jin dadi a duniya amma kuma ya kangare mu Allah ya mutu ba imani shi ma hadithi ya ce idan aka ɗauko shi aka tsoma shi a cikin wuta wala Allah abin da bai kai sakan ɗaya ba a tsame shi a ce tun da kaji ka taɓa jin daɗi ya ce wallahi bai taɓa jin daɗi a rayuwa ba domin sun riga sun wuce kun ba za su dawo ba in dai a duniya ma haka tana faruwa to ina ga lahira wallahi Allah yana mana abubuwa a duniya don su zamo mana madubin abin da zai faru a lahira Allah yana samar da abubuwa a rayuwa tattare da mu yadda za a ba mu labarin abubuwa na lahira mu ji wannan abun haka yake bai kamata mu yi musu ko ta ba ba akan wannan abin ba to saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake cewa ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna kai ka ce wannan da za su ga abin da ake yi masu alkawari lam yalbathu illa sa'atan min nahar kamar ba su taba zama ba sai wani dan lokaci yanzu a ce wani mutumin da ya zauna wata kujera ta shugaban kasa ta gwamna ta ciyaman ta duk wata kujera da mutum zai je na buri wani allah ya yi shekaru kaza in wacce ake jeniya ce ana masa jeniya kowa shi ke so ya gani a buɗa ya wuce in ya zo taro ya cika in bai zo ba taro bai haɗu ba daga ran da suka yi handin ƙoba da mai jiran gado ya koma ƙauyensu ko garinsu wallahi sai ya ji kamar bai zo na wancan kujerar ba kamar bai taɓa riƙe wancan mukamin ba to wannan wanda ma Allah ya bari kalau kenan wani zai ci duniyar ya wata ya yi duk abin da yake so Allah sai ya tsawaita rayuwar kuma Allah sai ya zare masa kyakkyawan yanayi irin ɗan adam wani kaga cewa makwakwalwarsa ta samu matsala kuna ganin irin wa'annan kwakwalwa ta samu matsala jiki ya samu matsala tunani ya samu matsala kai wani wallahi sai ka samu ban ɗaki sai an kai shi wani sai an tura shi akan wilciya ba zai iya tafiya da ƙafafuwansa ba na san wasunku sun ga wani ƙasar gumin masu ƙarfi na duniya na manta sunansa irin wanda suke ɗaukan abin nan mai nauyi in ka ga baragai a jikinsa wato kamar zai iya sunkuce ƙato uku ya sama da su saboda ƙarfi amma yanzu ya kai wata gangara steps na bene sai an ɗaga ƙafarsa a ɗora sana a ɗauko ta biyun a ɗora yana duniyar bai mutu ba ina wancan ƙarfin da aka ji da shi a da babu shi yanzu da abin tsoro zai taho a guje wallahi sai dai a gudu da shi ko abin tsoron ya zo ya gaba da shi kuma yana duniyar bai mutu ba don Allah ya nuna cewa shi ne mai ƙarfi na ƙarshe mai ƙarfin da baya gajiyawa ta kowace fuska kuma to wannan a duniya Allah ke irin waɗannan abubuwan wallahi akwai wani bawan Allah mai kudi ne ya yi kudi sama da yadda mutane suke zato ya wuce wani yake nuna min shi ne nike ji koko yake bani labarinsa ya ce wannan mutumin a da sai yawo oda ta tirela 60 ta kaya tirela 60 duk kayansa ne amma a yanzu ko silifas na kirki baya da shi ko taya keke ta turawa ba keken hawa ba baya da shi kuma yana rayu a duniya yana rayu a duniya kuma in dabara ce yanzu ya fi da dabara in wayo ne yanzu ya fi da wayo da dabara ke kawo kudin kowayen to yanzu ya kamata ya fi kudin to amma kuma mashi'a ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma an riga an ba shi na dan wucin gadi an tafiyar da shi karshe kuma shi kenan sai dai yaga ana faɗin wani su wani su wani su ne masu kuɗi shi yanzu kama ya koma ɗan kallo akwai wani mutum wanda shi ma ya yi fice ta fuskar smuggling a ƙasar nan ana faɗin sunansa mutane sun san shi wallahi akwai ɗan garinsu wanda ya san shi yake faɗa min daga cikin yaransa ya yi kuɗi ɗaya daga cikin yaran nasa yanzu zaka daga cikin manyan masu kuɗi ya ce wallahi ƙasa yake zuwa gidansa maula ɗaya daga cikin yaran nasa ya zo maula ce to wane kaga yadda duniya ce da mu ya ɗauko kuɗi ya bashi ya samu 'yan bahunan hatsi ya ce a kai masa gida amma a da in ka je da ake faɗin wannan bawan allah za ka yi mamaki to yanzu duniya ta gama yayinsa ta yi fakin da shi kuma ya faku har abada ba zai dawo kan layi ba Allah ka laɗafa mana to Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa kai ka ce ran da suke ganin abin da ake musu alkawari kaman ba su zauna ba sai wani ɗan lokaci na wuni Allah sai ce bala wannan bala malaman tafsiri sun yi masa fassarori daban-daban wasu suka ce shi bala khabar ne na mubtada da aka shafe ma'ana hadhal qur'anu balagun wannan qur'ani da ake ta karanta muku to fa isar da sakon Allah ne subhanahu wataala isar da sakon Allah ne subhanahu wataala al-imam shaqiqi a cikin adwaul bayan yace to wannan shine fassara mafi kyau don mafificin abin da za a fassara alkur'ani da shi shine alkur'ani Allah ya ce haza balagul linnasi wal yundaru bihi ko a cikin sutu ibrahim inna fi haza la balagan liqaumin abidin kaga wannan sun zo a cikin alkur'ani inda balag ya zamo cewa ainihin khabar to kenan wannan alkur'ani isar da sako ne daga Allah subhanahu wataala ma'ana kai ake so a san ma wannan sako ka karkade kunnuwanka ka ji da kyau ko kuma a'a hana balagun ana nufin wannan alkur'ani guzuri ne domin a cikin kalmomin larabci albalag mana azat balarabe zai ce atuni ma ataballagu bihi ba ni abin da zan danyi guzuri da shi to wannan alkur'ani ya isa ya zama mana guziri na rayuwar duniya da lahira guziri shine abin da matafiyi ya fi riritawa a halin tafiyarsa saboda idan ya salwanta to shi ma rayuwarsa ta shiga a cikin hali mara kyau to wasu suka ce wannan shine abin da ake nufi haza bala wannan wato ainihin isarwa ce isar da sako ne ko kuma alkur'ani wato ainihin guziri ne wasu suka ce a'a wannan balag ana magana ma ne akan jin daɗin duniya a ce mata'ud duniya haza balag jin daɗin duniya ga baki ɗaya bai wuce guzuri ba kai kasan matsayin guzuri a cikin abin da ka mallaka yanzu misali a ce kana da kuɗi miliyan dubu kuma suna ajiye a gidanka ko a kawun ɗinka za ka yi tafiya sai ka ce a ɗauko mana dubu ɗari mu yi guziri da su to kaga kenan ana nuna cewa wannan dubu ɗari ya za ka ɗata da wancan miliyan dubu ba ta kama ƙafarsu ba to kenan duniyan nan ga baki ɗayanta sunanta guziri a wajen wanda Allah ya ba su ma'ana yadda guziri ba wani abu ba ne baƙila ma in ka gama buƙatar saka bayar da shi yanzu wani in zai yi tafiya zai iya guzirin abubuwan amfani kila abinci ne ko wasu abubuwa in ya gama abin da ke sai kyautar da wannan ma kawai ya dawo to duniyan nan ba ta kai karan kada miya ba a wajen Allah subhanahu wataala kai ma bai kamata ya zama ta rude ka ba yadda guzuri bai kamata ya rude ka ba to ita ma duniya matsayin ta bai wuce wannan ba sai Allah ya ce fa hal yuhlaku shin akwai waɗanda ake halakarwa illa alqaumul fasiqun in ba mutane wanda suke ainihin fasikai ba ma'ana kaman ana cewa duk gargadin nan da ake da jan kunnuwa da ake da wa'azi da ake yi in dai mutumin kirki ne to ya karbi wannan hannu biyu fasiki shine halakakke shine baya karban wannan sai yasa wasu malamai suka ce wannan gabar ita ce ma arjal ayat ayoyi wanda aka fi sa zuciya a cikin su ba lokaci akwai ƙarin bayani akan wannan gabar insha Allah ta'ala za mu takaita a nan sai idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu gobe da rai da lafiya abinda muka yi daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din yi mana kyakkyawan ƙarshe ya gafarta mu iyayenmu wanda suka rayu suka rasu wanda suke rayu Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cika da imani mana kyakkyawan ƙarshe abubuwan da suke damu mu marasa daɗi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yaye mana Allah ka ba marasa lafiya musulmi lafiya na gida da na asibiti masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya ka ni'imta mu da da'a lafiyar da ka ba mu ya Allah halin fatara da kunci da yunwa da muke ciki Allah ka yaye mana ya rabbal alamin ya Allah hali na takura da damuwa da talauci da yunwa Allah ka yaye mana ya Allah halin da muke ciki na ɗarɗar garkuwa da mutane da neman kudin fansa da su sace dukiyoyinsu Allah ba wanda zai iya yaye mana sai kai Allah ka yaye mana Allah ka ba mu aminci a kowane hali muke Allah ka ba mu aminci a gidajenmu a halin fitanmu darenmu da rananmu zamanmu da tashinmu Allah ka saka mu a cikin kulanka da amincinka Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah musulmi marasa abin yi Allah ka hore musu abin yi kuma ka sa albarka wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya masa albarka ya Allah wanda suke da haƙoƙi sun makale sun kasa fitowa Allah ka fito musu da haƙoƙinsu ya Allah wanda suka cancanci ci gaba ta fuskar aiki ba samu ba Allah ka ciyar da su gaba ɗalibai masu neman admission Allah ka sa su samu wanda suke halin jarabawa Allah ka ba su kyakkyawan natija da kyakkyawan sakamako ya Allah ka bi mu sanan abubuwan da suke damun ba wanda zai yi sai ka Allah ka yayi mana yan uwan Palestina wa Allah ka taimaka musu Allah ka ƙara taimakon ka akan su Allah ka rufa musu asiri Allah ka ƙara rufa musu asiri Allah ka ƙara ba su taimakon ka ka ƙarfafe su Allah ka ƙara nunki taimakon ka akan su ya Allah ka ba su nasara akan magautanka ya Allah ka saita dukkan hare-haren su kai su inda suka saita ya Allah gafarta ma wanda suka yi shahada a cikin su marasa lafiya kuma Allah ka ba su lafiya ya Allah yahudawa da yan kanzagir suka yi taron dangi akan su Allah ka tarwatsa su Allah ka gwara kawunan su Allah ka rusa su Allah ka kunyatar da su ka hutar da mu daga sharrin su ya Allah duk wani shiri da za su yi akan Falastinawa Allah ka rusa shi Allah ka dakushe basira su akan yadda su cutar da Falastinawa Allah ka karye lagon su ka hutar da mu daga sharrin su Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka yi riko da hannayen shugabannin mu inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka yi riko da hannayensu Allah inda suka yi daidai karfafe su ka ba su ikon dorawa ya Allah ka kawo albarka da zaman lafiya a wannan jiha Allah ka kawo ƙarin arziki da yawar arziki a wannan jiha kunci da talauci Allah ka yaye duka jihohinmu na arewaci da ma ƙasa ga baki ɗaya Allah kawo mana yawar arziki da kuma zaman lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين